نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka na masjidu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na bulugul maram muna fatan abinda za mu faɗi ne daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya bamu Allah ya gafarta muna idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin babu sadaqatit tatawu babu mai bayani akan sadaka ta nafila mun gani akan cewa kowace ibada tana da nafila zakka tana da nafila me nafilar zakka shine sadaka a kahin mu ci gaba akwai ɗaya daga cikin uwa da ya turo bukata akan cewa darasin da muka yi wanda ya wuce an gayi wani baiti wanda ya ce ya ji daɗinsa sosai kuma yana so ya haddace ta inda dama a maimaita shi don saboda ya riƙe sa a lokaci guda tunda a can na zano sa da guntu-guntu ne an gane ko jai gaskiya kamar yadda hudu ne baitin akwai hikima sosai a cikinsa yana da mahimmanci wanda idan ka sashi akan ka duk in ka tuna sa to zai kara zai kara maka ƙwarin gwiwa na taimaka ma wasu yake cewa وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضي على يده للناس حاجات لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك للناس حاجات to ya gunce nan sai ta saurara sai ya haddace an gane ko ayi ran da mun faɗi ma'anansa ma'anansa ya ce a ya ce mafi mahimmanci daga cikin mutane shine wanda ta hannunsa wasu suke samun biyan bukatarsu ya ce a duk lokacin da ka samu damar taimaka ma wani ka taimaka mishi domin akwai lokacin da ko ka so ka yi taimakon ba za ka yi taimakon ba ko ba haka ba ne haka ne ya ce shi dama ta taimakawa lokaci lokaci ne akwai lokacin da damar za ka rasa ta ya ce a duk lokacin da wani ya zo neman taimako a wajenka farkon abin da ya kamata kai ka gode ma Allah da ya sanya kai ake zuwa nema wurinka ba kai ke tahiya ina ba ba kai ke tahiya nema ba shine ma'anan washkur fada'ila sunna Allah ij'ilat ilayka la laka lin-nasi hajatun Allah ka sanya mu za a zuwa neman bukata a wajen mu ba mu ba za mu tahiya nema wannan shine kenan idan ba a manta ba a yau za mu tashi hadisin Abu Huraira hadisi na 529 yau sai an mini afuwa muryar kun ji da yadda take ko wani ban jin daɗin tabarinta na ko jayid wannan shi ne wa ta sha'una illa in sha Allah mala ya ce wa an abi huraira ta radiyallahu anhu qala an karɓo daga abu huraira Allah ya dada shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce man sa'alan nasa amwalahum takaffuran duk wanda ya tambayi mutane dukiyarsu ma'ana ya roƙa duk wanda yake roƙon mutane dukiyarsu takaffuran dan saboda ya tara shine ma'anan takaffuran kamar inda Allah yake cewa alhakumu at-takathur ya shagaltar da ku goggoriyon tara abun duniya shine at-takathur kenan takaffuran dan saboda ya tara fa inna ma yas'alu jamran to yana roƙon kyankyashin wuta ne falyastaqilla ya roƙi kaɗan auli yastakfir ko ya roƙi da yawa abinda wannan ma'anin wannan na ƙarshe ke nufi duk wanda yake roƙon mutane don ya tara abin duniya to ya san da kyankyashin wuta ne yake roƙo in yana so ya roƙi kaɗan in yana so ya roƙi da yawa ya san dai mi kyankyashin wuta ne yake mi yake roƙo kina adadin roƙon da ya adadin mi adadin kyankyashin wutar da yake tara ma kansa yan uwa masu girma wannan hadisi kai tsaye abin da yake nuna mana shine haramcin roƙo haramcin mi haramcin roko domin yana ɗaya daga cikin ka'idodi na malaman usul suke cewa a suke cewa la uqubata illa fi irtikabi mahzur la uqubata illa fi irtikabi mahzur daga cikin hanyoyin da ake gane abin da yake haramun shine ka ji an ce wanda yi sai yana da laihi wanda yi sai yana da azaba kaza yana da uquba kaza duk abin da ka ji an ce in mutum yana da uquba kaza to ana nun yana ɗaya daga cikin alkaba'ir min kaba'iriz zunub an gane da kyau ko wannan shine mafi yawanci abin da ake gane alkaba'ir da as-sagha'ir as-sagha'ir zunubai ne amma tun anan duniya ba a faɗi sakamakon mai yin su ba su kuma alkaba'ir zunubai ne wanda tun anan duniya an faɗi mi an faɗi sakamakon mai mi sakamakon mai yin su an gane da kyau ko mu ba da misalai ko misali mai ƙarya a nan duniya Allah madaukakin sarki ya gayi azabarsa ko bai gayi ta ba a an gayi ko ko ko gaya mini mice ce azabar Allah ya faɗi kun manzo Allah ya faɗi aha wailin yawma idin lil mukaththibin to wannan azaba ce kai tsaye amma azaba ta musamman tasu ita kuma a hadisi ne ta zo ko a hadisi ne ta zo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa wuta ya gano ukan azabar da ake ma ake yi ma makaryata an gane da kyau ko daga cikin azabar da za a yi musu su ne me da suna akwai mala'ika wanda zai zo suna akan wuta za a sa mala'ika guda zai sayuka ya barke nan sai ya kai karshen bubuwa ya koma wancan bangaren ya barke kamin ya komo an maido nan ne wannan shine azabar da ake musu a barke nan sai an kai cikin kai a barke nan sai an kai cikin kai abinda ake musu kenan an gane ko azabun musamman iri daban-daban to ku bani misalin laihin da ba a gai ukuba ba tun a nan duniya ukubar wanda ya yi sa misalin laihin da ba a gai ukubarsa ba ku bani misali aha ku bani misali to misali harare ha na harare wani daga can an gane ko to ko ba laihi ba ne harare a laihi ne harare an gane ko ya alamu kha'inatal a'yuni ba tukfi sudur ya san satar kallo daga cikin satar kallo harare nan ba ukubar sa bane aka gai an gai cewa dai Allah ya san an yi domin so diya ana hararanka ba kuma sai ana hararanka ba domin shi mai hararanka ba bai yarda ka me ka ga yana hararanka to wannan shine kun gani ba a gai ukubar sa ba kenan sai ya zama to daga cikin as-sagha'ir ne daga cikin asaga'ir shine wasa da yan duwatsu kana jiwa da su haka wasu Allah ya hana wannan gani ba a gai ukubar da ke daga wannan ba kenan dai a takaice wani hadisi na nomuna mi roko haramun ne mu rike wannan ka'idar da kyau shine la ukubata illa fi irtikabi mahzur duk abin da kashi an ce ga ukubar sa to ana nuhin babban laihi ne min al kaba'ir kenan wa an zubair bin al-awwam an karbo daga zubair bin al-awwam radiyallahu anhu Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce li an ya'khudha ahadukum hablahu dayanku ya dauki igiyarsa fayati bi huzmatin min al-hatabi sai yazo da tsuli na itace da kan itace ala zahrihi akan bayansa fayabi'aha sai ya sayar da ita fayakuffa biha wajhahu sai ya kame huskarsa da shi ma'ana ya kame mutuncinsa ya kame kansa daga roƙo khairul lahu shi yahi masa alkhairi min an yas'ala nasa da ya roƙi mutane a atauhu aw mana'uhu sun bashi ko sun hana masa rawahul bukhari bukhari rawaito wannan hadisin kenan mu musa Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ya je ya yo kan itace ya zo ya saida ya biya bukatarsa shi ya yi masa alkhairi da ya zo ya roƙi mutane sun ba sa ko sun hana masa wani hadisin mafi girma abin da yake kwadaitar da mu shine mi dogaro da mi dogaro da kai kada mutum ya zauna baya da aiki an gane da kyau ko akwai me ke da suna lukmanul hakim yana ma ɗansa nasiha ya ce ya kai ɗana kada ka zamana baka da aiki ya ce maftakara ahadun illa asabahu thalathu khisali babu wani mutum da zai zamna baya da aiki yana talaka face sai abubuwa guda uku sun same sa na harko ya ce riqatun fi dini me riqatun fi dini ma'ana ibadar sama za ta zamanto takaitatta ibadu da ba zai iya yi ba an gane ko misali ana wajen karatu an ce ana son sadakar kaza bai da kudin ba da sadaka an sa sabon littafi an sa muhtasar sahihul bukhari jaka hudu yake an gane ko shi kuma dan zaman kashe wando ne kun gani abokai da littafi shi baya da littafi an samu nakasu ko ba a samu ba an samu yana so ya zo a wuri kaza baya da kudin taksi baya da kudin tahiya kun gani shine riqatun fi dini subhanallah kenan riqatun fi dini na biyu sai yake cewa wa khiffatun fi aqli kuma zai samu tawayar hankali an gane ko lokacin da na yi hudu ba a wata shekara ina shekara uku da suka gabata a lokacin idul ummal a fet du travail shekaran sallan ma'aikata da ake a nan nijar na yi wata hudu ba akan akan wannan muka kawo ka'idodi na ayyuka musulunci da kwadaitarwa akan aiki to idan na kawo wannan wurin sai na bada misali na ce su ne irin su za su zauna a fada da an ga wata mota ta wuce ga su can barawun gwamnati an gane ko sai a ce ga su can barawun gwamnati duk wanda ya wuce a yi da shi to shine wannan shine ma'anan khiffatun fi aqli zai zaman towa kowa haushi yake baka an gane da kyau ko wata ina sauran al-imam al-albani albani zari hafiz rahimahullahu ta'ala ke ba da labari ce lokacin da ya zo sabuwar anguwar su cikin katuwar motarsa da sabon gidansa ce watanin yana wucewa ga ƙasa sai ya ji wasu dattiza suna azamna a fada yana wucewa sai ya ji suna gigararsa na gasu can su ne malaman gwamnati dan da nan kashi an ce ya tafi abuja nan da nan kashi an ce ya tafi abuja ya ce ni kuma alhali abuja na ina ta wajen wa nake tahiya ba wajen wanda nake tahiya kasuwanci nake tahiya amma kuma an ce muna malaman gwamnati ana kiran mu a fada ana damƙa mana kuɗi da kun gani kuna ku ta doka alhakin mutane to wannan shine kenan shine ma'anar khifatun fi aqli sannan na gaba sai ce wa dhahabu muru'ati mutuncinsa zai tahi ma'ana zai rage mutunci a idan mutane babban misali kai ne babban yaya ga karamin yaro kuna da kanwa ta samu miji farko wanda za a fara shawara da shi wane ne kai kasurgumin gwabro za a shawara da kai da za a yi shawara da shi da karamin da karamin karamin yaya ta me yasa dan kai baka da ko sisi an gane ko to wannan shine ma'anan wa zahabu muruati wannan shine kenan kenan wannan kawai ya isa ya sa mutun ya, ya tashi ya nema ya, ya nemi abun kansa an rike wannan abun guda uku yana da muhimmanci sosai na farko menene a riqatun fi dini riqatun fi dini zai samu tawaya addininsa aha khiffatun fi aqli zai samu mi tawaya a hankalinsa wa zahabu muru'ati a zai rage mutunci ko zai rage kima ga idanun mutane wannan shine kenan da ka fara shiga gaban mota to zaka yi kima a gaban mutane an gane da kyau ko wannan shine kenan wata yana dan bada misali na yanda al'amarin harakar duniya sai a hankali da cikin abokanmu ne muna zama muna hira na ce ni na saba zuwa wannan masallacin ina hudu ba tun shekara nawa amma babu wani dan agajin da ya taba taro ni tun daga can aka amso mini saka aka mini a cikin masallaci nace sai rana ta farko da nazo da mota an gane ko muna hira nace kaga wannan babu san wai kima ta bace amma dai wannan yan mota ta me ta dan karami ta dan kara kima abinda zai na maka mi kudi suna kara mutum mi suna kara mutum kima kai hatta a yanzu a fannin da'awa duk malaman da kaga sun shahara ana ji da su to masu mine ne masu abu ne yanzu ni ma na inda ina da abu masha Allah da masallacin da ba zai dauke ku ba an gane da kyau ko wannan shine ku dauki misali irin su fantami irin su me yake da suna kabiru gombe da sauransu dukkan su to wannan shi ne duk da ku a musulunci bai dace ba a ce wannan ya yi tasiri a musulunci a musulunce to amma da yake a duniyance ne ake abun komi sai duniyanci ya shiga shesa za a iya samun wannan Allah ya muna rahama ya ba mu ikon neman halalkinmu dan dai wannan hadisi na kwadaitar da mu akan cewa kada mu zamna haka kada mu zamna haka nan shi yasa muke da suna ana ɗaya daga cikin akwalikin Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake cewa la yaq'adanna ahadun 'ani talabi wa yaqulu allahumma arzuqni wa qad 'alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fidda yace kada kowa kada ɗayan ku ya zamna yana Allah ka arzitar da ni alhali ya san da cewa sama ba ta ruwan kuɗi sama ba ta ruwan sefa da naira kenan sai kami sai ka tashi hausa ke cewa Allah ya ce tashi in tanye ka bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al'ula sahiral layali wa man talaba al'ula min ghairi kaddin adaa al'umra fi talabil mahali wannan shine kenan daidai gwargwadon kokarin ka zaka samu daukaka ba ta yiwa kana bukatan daukaka kayi kwance dole sai ka tashi wannan shine kenan hatta aljanna ma ai sai an tashi ko fa ni'ma ajrul amilin madalla da sakamakon masu aiki masu aiki aka ce wannan shine kira a hadisi na gaba mala yake cewa wa an samura tabni jundabin radiyallahu anhu qala an karbo daga samura dan jundab Allah ya da shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce al mas'alatu kaddun shi roko zabta ce ya kaddur rajulu wajhahu an gane ko da mutum yake zabtan naman huskarsa kinan roƙo zabta ce da mutum yake zabtar naman huskarsa an gane ko ma'ana shine kad ko a ce zabta ko a ce yaga dukkanin dai su ma'anan su guda abinda za ka yi har naman huska kai wuta illa an yas'alar rajulu sultanan sai idan mutum ya tambayi shugaba aw fi amri la budda minhu ko kuma a cikin wani al'amari wanda ba makawa sai ka roƙa an gane ko wannan hadisi mai kirna gaba ɗayan roƙo zabtan namu huskar ka ne kake yi sai dai wannan roƙo shine idan ka roƙi shugaba shugaban ƙasa in a jaha ne gubernar misali ko ko mayor ko mayor shine ina ji wane ne higirma tsakanin gubernar da mayor asali mayor ne ko asali mayor ne shi ne ma'anar matsayin shugaba a eske a gubernar na region ne na region ne ashe na department nake so in ce department prefet ne ko prefet a eske ba mayor bane waye ake zabe wanda ake zabe to shine shugaba mayor ne ake zabe an gane ku kina asali mayor shine shugaba shi prefet governor kaman wakilai ne na na shugaban kasa an gane ku shi kuma mayar wakili ne nawa na 'yan ƙasa an gane ko shi ne na tsammani haka ne tsarin yake to babu lahi ka tambayi shugaba malamai suka ce abin da ya sa babu lahi don saboda asalin dukiyar da ke wajen shi ta wace ce ta ku ce kenan idan ka roƙa kamar me ka roƙa kamar hakkin ka ne ka roƙa shi babu lahi shugaba don ka roƙe sa sai manzo Allah ya ce aufi amri la budda min ko kuma kai roƙo a cikin wani abu da babu makawa babu yanda za ka yi babu inda kake tsammanin samun wannan kudin dole sai ka yi ne dole sai ka yi roƙo kun gani ko daga cikin lokutan da ya halatta ka yi roƙo babu yanda za ka yi dole sai ka roƙa misali an kama ɗanka a likita an yi fashi dole sai an sai wani magani mai tsada wanda baka da shi kuma baka da inda kake da tabbacin za ka same sa ga ya halatta a wannan lokacin ka zo ka yi roƙo don ka mi don ka samu abin da za a mi za a ma wannan yaron naka magani shine ma'ana aufi amrin la budda minhu wannan shine kenan rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito sa wasahu ya inganta sa jayyid nan muka zo karshe wannan babin mala yace babu qasmi sadaqati babu mai bayani akan raba sadaka ana ana nuhin raba zakka an gane ko suwaye ya dace a ba zakka shine as-sadaqata anan babu qasmi sadaqati bai bayani akan raba zakka suwa ya dace a ba suwa bai dace a ba ba aya wadda ta yi bayani akan me yake da suna zakka wanda ake ba zakka su ake cima masarifu zakka masarifu zakka ma'ana inda ake sa zakka nau'i guda takwas ne wanda aya ta suratul tauba ta ta ta yi bayanin su hadisai muka zo za su muna bayanin innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha har zuwa karshe wannan shine ke bale ce an abi an abi sa'id al-khudri an karbo abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la tahillu sadaqatu sadaka bata halatta illa li khamsatin sai ga mutane guda biyar ma'ana zakka bata halatta sai ga mutane guda biyar li'amilin alaiha ga mai aiki akan sadakar ma'ana wanda suke aiki akan tattara sadakar mafi yawanci nan malamai ne ake sako su ne kike suke kilgon sadaka so zakka to ya halatta malami komi kudinsa inda yana daga cikin wanda suka yi aikin zakar ya halatta ami a hudda a bashi daga ciki shine ma'anar li'amilin alaiha ga masu aikin zakar aw rajulin ishtaraha bi malihi ko kuma mutunan da ya saita da kudinsa an gane ko misali zakka ce aka hudda ta shanu da aka hudda shanu sai kai ka zo ka ba da kuɗi ka sai shanu kun gani asali ba kai aka ba zakka ba kai miye ka sai kuɗi ne ka ba da aka baka sai ne kai aw gharimin ko kuma al gharim shine wanda ake biya bashi wanda ake biya bashi kala biyu ne akwai gharimin li nafsihi akwai gharimun li ghairihi gharimun li nafsi gharimun li ghairi wanda ake biya amma asali ba shi ake biya ba da wanda shi ake biya a asali me ake ni da wanda ba shi ake biya ba a asali shine kamar mutum biyu ne suka zo rigima ta kabce har za a kai ga cin mutunci da hwadace hwadace wanga ya ce ina biyar kwanga ce karya ce ai na biya babu kuma dalili karara dan ka kashe husumar sai ka ce ba matsala nawa ne ake biya jika ka sato na ɗauka zan biya alhali kai kun baka da ko sisi an gane ko wanga shi ake ce ma shiga shara ba shanu ko ji ji hausawa to irin wannan addini ya halatta ya halatta shi irin wannan shiga sharon an gane ko ya halatta ka shiga ka ɗebe riga da kyau an gane da kyau ko a jibga ma kulki da kyau ka tashi kuma ka kaɓe ka samu lada wannan shine kenan misali ne na bada kenan ya halatta ka shiga yanzu a wannan lokacin lokacin da ka ɗauki ka ce za ka biya kuɗin to ya halatta ka je idan ka ga wani alaji zai hoda zakka sai ka ce alaji zakkan nan ina buƙatar ta don saboda in yi kaza in yi kaza to ya halatta a baka zakka ami a wannan lokacin an gane ko shine ma'anan au gharimin shine ma'anan au gharimin gharimun li ghairi shi kuma shine wanda shi ya ci kuɗin misali ya ramci kuɗi yayi kasuwanci sai kasuwancin ba a cin magaci ba abin ya lalace mai kuɗi kuma ya tambaye shi sai ya biya shi kuɗin shi to ya halatta ya je nemi zakka dan saboda ya biya wannan malai ce aw ghazin fi sabilillah ko kuma mai yaƙi a cikin hanyar Allah an gane ko mai yaƙi a cikin hanyar Allah ittifakan malamai sun tayi na wannan zamani akan cewa a yanzu babu wani jihadi wanda ya kai yada ilimi babu wani jihadi wanda ya kai yada mi yada ilimi don me yasa jihadi aka bashi darajar da aka bashi don saboda ta hanyar sa ake samun mutane suna mi suna musulunta ko to yanzu ta wace hanya ce ake musulunta ta hanyar yaki ake musulunta ta hanyar me ta hanyar wa'azi ta hanyar karantarwa an gane da kyau ko to shi yasa karantarwa yanzu babu jihadin da yake karantarwa shi yasa malamai suka ce ya halatta a hudda zakka a ba malamai masu da'awa don saboda su tahiyar da wannan da'awar wa misali irin kungiyoyin da ke gare mu su ta da da'awa don saboda hanya ce ta bi ta waye ma mutane kai al'amarin addinin su wannan shine kenan shine ma'ana awghazin fi sabilillah ko mai yaki a cikin hanyar Allah aw miskinin tusuddiqa alaihi minha ko wani miskini da aka bashi wannan zakkar fa ahda minha li ghaniyin sai yayi kyauta da wannan zakar ga wani mawadaci zakka aka hudda ta saniya aka bashi sai ya kyautar wannan saniyar ga wani alaji alaji shi asali haramun ne ci wannan zakar dan shi mawadaci ne to amma yanzu ya halatta alajin nan ya amshi saniyar dan mi dan ba da sunan zakka aka bashi ba da sunan mi da sunan kyauta an gane ko wannan shine kenan kenan zakka babu lokacin da take halatta ga mai kuɗi in ba irin wannan lokutan ba ya kasance mai aiki ya kasance ya sayi ta da dukiyarsa ne ya kasance yana a cikin biyan wani bashi ne mai nauyi na wani da ya ɗoka ko kuma ya kasance yana a cikin da'awa ne ko kuma ya kasance sadakar ta ne aka yi masa an gane ko wannan shine kenan sadaka ba ta halatta ga mai wadaci sai da mi sai ga guda biyar a riƙe wannan da kyau abinda wannan hadisi kina muna kawai kata am wanda yake mawadaci baya halatta ya karbi zakka to inda ma matsalar take waye mawadaci an gane ko waye mawadaci yanda in na tambayi ku nan da ba za ku ittifaki ba haka malamai ba su ittifaki akan wannan ba kowa shi ya san kansa an gane da kyau ko wannan shine kenan an gane kowa shi ya san aljihunsa kai mawadaci ne eh sai dai amma akwai wahala ko mutum ya ce shi mawadaci ne in dai ba abin ya hoto hili ba tunda akwai mawadatan boye an gane ko wasu malamai suke cewa duk wanda ya kai nisabi na zakka to shi mawadaci ne an gane ko nisabin zakka yanzu miliyan uku na zinariya to duk wanda ke da miliyan uku ba mi bane mawadaci ne ko baya halatta a bashi a bashi zakka cikin cikin kunan yanku na san akwai diya masu miliyan uku an gane ko ko babu su a tsaba to akwai su a ami a kaya ko nagge nagge da gonakin nan kun ga Hassan da Husaini wa'annan Hassan da Husaini nan masha Allah yan samari ne amma ina ji akwai akwai nagge nagge a kauye an gane ko to irin su kun gani ba a ba su zakka an gane ko jayyid to wannan shine kenan akwai ka'ida a wajen har yanzu malaman usul suke cewa ma la yu'rafu illa min jihati shakhsin fala yustakhlafu fi khabarihi fihi duk abin da mutum shine kawai zai iya bada labarin kansa an gane ko to ba za a cilasta masa ba a sa saran tsuwa dan ya ce mi dan ya ce ga yanda abin yake an tambaye shi kai mawadaci ne yace a'a ni ba mawadaci bane ba za a ce ba sai an saka rantsuwa kaza da kaza kai da muke gani da kaza ba ya ce a'a ba ku kyale shi ya sani misali mutum ne ya ce shi baya iya azumi kaza kaza ke gare sa ba za ku ce kai ka ji tsoron Allah kai da kaza kaza kai da ke aiki kaza kaza a ku kyale sa shi ya sani domin abu ne wanda yake nami na gaibi shi kadai iya sanin wannan an gane ko wannan shine ma'anan kenan ma la yu'rafu illa min jihati shakhsin fala yustakhlafu fi khabarihi fihi hadisi na gama yake cewa wa an ubaida wa an ubaidillahi bin adi bin al-khiyar daga ubaidillah bin adi bin al-khiyar radiyallahu anhu anna rajulaini haddathahu wasu mutane guda biyu sun bashi labari annahuma ataya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sun zo a wajen ma'aikin Allah yas'alanihi min as-sadaqa suna roƙonsa sadaka suna roƙonsa a basu zakka faƙallaba fihi man nazaru sai manzon Allah ya dube su shine ma'anan faƙallaba fihi man nazaru manzon Allah ya dube su sama da ƙasa wannan me yake nuna wa ashe mutum ya tambayi ka zakka ya kamata ka lura ko ka tsaya ka diba da kyau ka gani ka a zo ka ba wanda ma ka arziki zakkar shekara mai zuwa ya taimaka gwalo shi ya ƙara arziki ka kuma kana ƙasa kenan da ya dibe su sama da ƙasa fara'ahuma jaldaini sai ya gansu masu ƙarhi ne jaldaini ko da larabci aka faɗi wannan ko ba a fassara ba kasan abu ne mai tauri ko to fara'ahuma jaldaini ya gansu ƙatta masu jin kansu faƙala sai ya ce in shi'tuma a tukuma in kun so zan ba ku wannan zakar wala hazza fihi mali ganiyin amma kusan da cewa mawadaci baya da rabo a cikin zakka wala li qawiyin muktasibin ko kuma mai ƙarhi wanda yake iya nemowa an gane ko rawahu ahmad wa qawahu abu dawud wa nasa'i wannan hadisin ya ƙara muna abu, abu na biyu can mun gani ba ta yiwa sadaka ta halatta gawa ga mawadaci sai da wasu dalilai wanda aka zano a can a nan sai muka samu ƙari nawa mutum mai ƙarhi wanda yana iya shi ya nemo an gane ko mazu Allah ce baya da rabo a cikin zakka ashe in yi ci zakka ya ci mi ya ci abin da baya da haƙƙi a ciki ko wannan shi ne kenan wannan hadisi me yake nuna muna ashe na nuna mana cewa musulunci ya kwaɗaitar da mu akan mi akan mu tashi mu nema hausa suke cewa babu babu maraya sai raggo idan Allah ya baka ƙarhi to ya baka ni'ima asali mafi yawanci muna yi ma dukiya gurguwar fahimta an gane da kyau ko muna yi ma arziki gurguwar fahimta mutane kawai abinda suke kallo arziki shine mi shine kuɗi an gane ko kuɗi kawai suna ganin su ne arziki alhali wannan ba shi bane arziki ba shi kaɗai bane arziki asali wani yanki ne na arziki malamai suke cewa arrisku kullu ma yuntafa'u bihi shi arziki shi shine duk abun duk abun da ake iya amfani da shi to arziki ne akwai wanda Allah bai shi mai kuɗi ba amma yana da yana da lahiya yana da ƙarhi yana da arziki akwai wanda Allah bai shi da kuɗi ba amma yana da ilimi yana da me yana da arziki wanda ma yafi komai domin alkur'ani babu inda Allah ya ce ma manzon Allah ya nemi Allah ya ƙara masa kuɗi amma ya ce wa qur rabbi zidni ilma ya Allah ka ce ya Allah ka ƙara mini ilimi ba ce ba Allah ka ƙara mini mi kuɗi Allah ka ƙara mini lahiya Allah ka ƙara mini kyawu Allah ka ƙara mini horin jini an gane ko duk bai ce ba ka ƙara mini ilimi to wannan shine kenan na a takaice ashe duk mai ƙarfi wanda yake iya nema ya zamna sai dai ya yi roƙo to san da cewa haram yake ci san da cewa haram yake ci ya shiga daga cikin wanda manzo Allah yake cewa mata'amuhu haramun wa malbasuhu haramun an gane ko wa guziya bil haram duk wanda ake cidawa da roko to me yake da suna ya tsiro a cikin roko ya tsiro a cikin haramun wannan shine kenan kuma kun ga yanda roko ya zama to ruwan dare ga duniya mun je wannan shekarar da da muka haɗu da wasu 'yan uwa a wajen itikafi mu haɗu da wani ɗan uwa ɗan difa daga difa ya zo wajen itikafi muna hira da shi a cikin masallaci da muke ciki da yake ban masallaci ne masallaci amir sultan maruƙa ga sunan iri-iri akwai wanda tare da mu ma suke kwana mu mun zo muna kwana don ibada su kuma sun zo suna kwana don mi don kasuwanci kasuwanci na mi na roƙo an gane ko haka suke ciki suke kwana tunda akwai abin buɗe baki akwai abinci na kowane lokaci haka suke yi sai ke bani misali ya ce a saudiya ya ga wani abin mamaki ya ce wani bakin mutum ya gani ana meke da suna da kawa ta cika an dame kawar kawar ta cika ta zama kamar turmi an gane ko ga alamar kuma jini na akan kawar ya zamana yake ya zuro kawar nan ana ta bashi sadaka ana ta bashi sadaka sai ga wani balarabe ya zo duk hankalin shi ya tashi ce kai ya za ka zauna da haka da wannan ciwon ya ce tashi zan je a kai ka likita ya ce a'a bai so a kai shi likita inda kana ba inda kana ba ni sadaka ba ni sadaka ya ce a'a a gane ko to kun sa akwai wanda in suka ga abu wallahi kamar su ne abin ya shaha wallahi wannan balaraban yayi tsaye ce wallahi ba zai yarda ba sai an sai na kai ka likita an gane ko haka ku yasa aka kirawo ambulance aka dauke shi zuwa likita bayan da iya sai an tai likita da aka je likita ya ce ana buɗe bandeji ana buɗe bandeji wani akan wani wani akan wani ko da aka zo wai ashe katon birgi ne guda biyu aka sa akan kawa kawa lahiya lautake birguna guda biyu su ne aka sa a kafa aka dame ta yadda kafar ko iya daga ta ma bayi kawa lahiya talau an gane da kyau ko wannan balarabin ya dahe kai ya ce da Allah yanzu wannan ya zai ga wani dan bara akan hanya ya ji tausansa an gane da kyau yace shi yasa sukaran ma sukaran mutanen mu bakake kun bakake ne ke wannan abin yace haka kuma sun zo a wajen me da suna a wajen me da suna umara sun dawo akan hanya sai suka gamu da wasu yan bara da wanda suke sa kafa wanda wanda ga alamu ba su da kafa da wanda ga alamu kuma hannu ne ba su da an gane da kyau ko sai shi da yake bako ne sai na magana ashe gudan shi kuma dan maka ne yace wancan da kake gani yanzu nan da sun ga askar me askar su ne polisan da suke kamun su yace da sun ga askar ko kai da kake haka ba gwada musu gudu yace domin kawawa tana nan lahiya lau dami ta ne aka yi da ba yanzu da an ga askar ana walwale ta walwala da gudu an gane ne ko wannan shine kenan an mai da roko me an mai da roko sana'a wannan shine kuma wallahi za ku ga duk abin da suke samu baya da albarka duk abin da suke samu a me yake da suna a wulakance suke karewa a wulakance suke karewa wannan shine kenan Allah ya kare mu a hadisi na gaba alaiki cewa wa an qabisa tabna tabni mukhariqin al-hilali an karbo daga qabisa bin hilal bin mukhariq al-hilali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam إن إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة roƙo baya halatta sai ga ɗaya daga cikin mutane guda uku wannan hadisi yana da muhimmanci sosai roƙo baya halatta sai ga ɗaya daga cikin mutane guda uku rajulun tahammala hamala mutunan da wani mutum da ya ɗauki nauyi an gane ko me ake ni da ya ɗauki nauyi shine ya ɗauki wani alkawali irin misalin da muka bada mutum biyu na faɗa sai ya ɗauki alkawali ce na yi alkawali zan biya kuɗin ba sai haɗa ba kawai misali kai likita ne likita ne aka wani maras lahiya likitoci suka ce ba za su taɓa sa ba sai an ka masa kuɗi kuma kai ma likitan ne an gane ko kuma wanda aka ka baya da komai to kai da yake likita ne abokinsu ne suna iya yarda da kai ko sai ka ce to babu matsala a yi masa aiki ni zan kawo kuɗin alhali baka da kuɗin bayan an tashi daga aiki sai ka je me sai ka shi roƙo don saboda ka mi ka zo ka biya ma wannan mutumin kuɗin da za a yi masa mi kuɗin da za a yi masa aiki an gane ko kuma wallahi in kai haka kamar kai ne ka biya masa wannan shi ne kenan mu wanda ya bada shi ma zai shiga a ciki kenan yana da kyau yana da kyau muna shawartar ƴan uwanmu likitoci da idan suka ga akwai mutanen da da kagan su kasan da ba su da abin ne ba su da abin ne idan aka samu irin wannan yana da kyau a samu wanda za su zanyin irin wannan kokarin idan suka yi haka Allah zai sama rayuwarsu albarka kina shine rajulun tahammala hamala wani mutum da ya dauki wani alkawali alkawalin da ya yi karhin sa ba dan amfanin sa ba dan amfanin wa dan amfanin wanin sa fa halat lahu almas'alatu hatta yusibaha to ya halatta roko a gare sa har sai ya samu wannan alkawalin da ya dauka thumma yumsik sannan sai ya kame an gane ko wa rajulin asabat ja'iha da wani mutum da ja'iha shine alloba kama wani mutum da wata alloba ta same sa ishtahat malahu da ta canye dukiyarsa gaba ɗai misali mutum ne mai katon shago sai aka yi gobara shagon gaba ɗai ya ƙone fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aishi to ya halatta roƙo a gare sa har sai ya samu abin da zai tsayu da kansa kun ga anan ba a ce ba har sai ya samu abin da ya rasa an gane ko sai ya samu abin da zai mi zai tsayu da kansa ma'ana sai ya samu jalli in ya samu jalli shikenan ya kame yace wa rajulun asabathu faqatun da wani mutum da talauci ya same sa faqa shine shiddatul faqr tsananin talauci shine faqa kenan wani mutum da tsananin talauci ya same sa hatta ya kuma thalathatun min zawil hija har sai mutum guda uku daga cikin ma'abota hankali sun tashi min qaumihi daga cikin mutanensa su ce laqad asabat fulanan faqa haƙiƙa wani tsananin talauci ya same sa wannan shi Hausa ke ce ma hwatara an gane ko ko ba haka bane hwatara ko ina hwatara dai ne suke cewa ko wannan shine kenan kina har mutum guda uku daga cikin mutanensa su tashi su gano su ce kai wane ho yana cikin watara fa hallat lahul mas'alatu to roƙo yana halatta a gare sa hatta yusiba qiwaman min aishin har sai ya samu abun dogaro da kansa fa ma siwahunna min al mas'ala duk abun da ba wa'annan bana daga roƙo ya kabisa ta ya kai kabisa suhtun to bala'i ne azaba ce yake ci makansa ya kuluhu sahibuhu suhtan kenan azaba ce yake roƙo ya kuluhu sahibuhu suhtan ma'abokinsa zai ci sa a matsayin azaba ma'ana a matsayin abin da yake na haramun suhtun kalma ce wadda ta kumshi duk wani aibi in ma ka ce haramun ne in ma ka ce azaba ce in ma ka ce kazamta ce dukkan shi yana shiga a ciki an gane ko rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wa abu dawud da abu dawud wa ibnu huzaima da ibnu huzaima wa ibnu hibban da ibnu hibban wannan hadisi me yake nuna mana ruku baya halatta sai ga mutun nawa mutun uku ku zano mini su rajulun tahammala hamala mutumin da ya ɗauki wani alkawali na biyu rajulun asabat ja'iha da wata alloba ta same sa na uku rajulun asabat faka wannan su ne kenan inda hausa ne mutunan da ya ɗau wani alkawali don amfanin waninsa mutunan da dukiyarsa alloba ta same sa ko ta cinye dukiyarsa mutunan da tsananin talauci ko watara ta same sa wai kuma sai da ma aka samu mutum uku suka gano da yana cikin watarar bai ta yi roƙo ba sai da aka gano wannan yana da kyau musun da cewa irin wa'annan su ne mafi dacewa da ai masu sadaka an gane ko su ne mafi dacewa domin irin su idan kai musu na farko ka biya musu bukata na biyu ka kame su daga su je su yi ne su je su yi roƙo na uku kuma ka ƙara musu ƙwarin gwiwar su dogara gawa su dogara gawa ga Allah maɗaukakin sarki ka ƙara musu imani ka ƙara musu tawakkali ka ƙara musu tauhidi akwai wani yaro da yake zamna a masallaci iyayensa sun rasu baya da kowa a gari sai ya zo a masallaci ya zamna yana hidima ga masallaci an gane ko sai ɗaya daga cikin mawadatan garin ya isko sa a zamne ya ce kai ya ce kai baka da kowa ce ibani da kowa sai Allah an gane ko jayid sai ce tuwa yake ka maka abinci sai ce Allah shi yake ciyar da ni sai ya hiddo kuɗi ya basa ya ce duk in ka yi bukata ka je gidana ka isko ne zan baka ya ce a'a ni ba zan je gidanka ba wanda ya turo ka yanzu ka kawo mini to in na yi bukata shi zai ƙara turo ka ka kawo mini ya cancanci wannan kabbarar ko yadda haka ba an gane ko wannan shi ne tawakkali an gane da ke ko wannan shine kenan wannan shine kenan law kuntum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitana wallahi ni ga nauni ba jiyau ba a lokacin da aka yi mini aihuwa ta baraka wannan da kuka gani an gane da ke ko wadda ina da surukai da yawa an gane ko wannan shine kenan ta wallahi lokacin da radda aka aihe ta Allah yana gani kudin likitanta ba ne da su domin a kiliniki ne muke da suna domin kun san matsalan tana da matsala dole sai an ce dole sai sai an samu doktor wanda zai mata su yi in ji su to haka muka yi tunda an yi kusan guda uku duka suna suna samun matsala an gane ko to da suka ci haka muka ce to ba matsala duka wannan dai akhzu bil asbab ne aka koyi hakan kullum dai duk wata cin mu ne kun suvi kun san haka ne dole kai ma sai ka zan suvi to da aka zo aihuwa ba hoshi bane aka yi amma kusan jika ɗari aka ce na aihuwa kawai wallahi kun san jika ɗari wallahi a wannan lokacin ko rabin rabin wannan kuɗin ba da a wannan lokacin suka ce mini da dama randevu ne aka bamu aka zo aka ce min to su gaya mini ba kamin in zo sai da na zo aka sa ta ɗaki aka ce min to malam fa kudin aihuwa fa jikka ɗari ne da jikka ɗari fa suka ce mini eh da dahi ka nake to ba matsala ai an gane ko haka aka yi haka aka yi na samu na yi cikaro cikaro na samu na kamu su rabi an gane ko na ce da Allah sai mini haƙuri har aka yi biki zan kawo rabi an gane da kyau ko to wannan haka aka yi to wallahi kuma sai da aka kare yanzu wai kudin aihuwan ma ne yanzu ina ga kudin mi kudin rago an gane da kyau ko to haka aka yi a lokaci guda kuma kudin rago suka zo hatta ma aka samu kudin walima da abin da ya kama da haka ha aka samu nasa isansi an gane da kyau ko to wannan shine shine dogaro da Allah madaukakin sarki wallahi in ba mai dogaro bane da da za akwai matsala sosai eh da shine zaka ga mutun ya zare a lokaci guda babu wajen wanda nazo na ce ramta mini wannan shine kenan shine shine dogaro da Allah madaukakin sarki mutane ana dai ganin mutum amma ba a sanya yake rayuwa ba ba a sanya yake rayuwa ba akwai wanda zaka gani yana da garantirkin duwata ga abin da zai doka duwata jika ɗari kaza zai doka amma kuma ba sa isa bukata amma kuma akwai wanda wallahi baya da tabbacin a wata zai samu jika ashirin amma kuma yana samun bukatarsa daidai gwalgwado wa yake masa wannan allah wannan shine dogaro ga allah madaukakin sarki dogaro ga Allah kun ba a baki bane sai ka yi sidqan min qalbika cikin zuciyarka kai wannan sannan zaka samu wannan Allah ka roha mana asiri abu na gaba shine hadisi na gaba malike cewa wa an abdullahi wa an abdul muttalib bin rabi'a bin al-harith radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata la tambagi li ali muhammadin lalle sadaka ba ta dacewa ga iyallan muhammad innama hiya awsahun nas ita daudar mutane ce wa fi riwayatin a cikin ruwaya wa inna ma la tahillu wa innaha la tahillu li muhammadin kuma lalle ita ba ta halatta ga iyallan muhammad wala li ali muhammadin ko kuma ga iyallan muhammad rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin abin da yake nuna muna zakka yana ɗaya daga cikin wanda baya halatta su ci zakka su ne iyallan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jimillan wanda ba su cin zakka guda uku ne jimillan wanda ba sa cin zakka guda uku ne idan ka hudda zakka to mutum uku ne ba sa nau'in mutane uku ne ba sa halatta su zakkanka in ku rike wannan shikenan na harko su ne alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam dangin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa cin zakka su haramun ne su ce zakka na biyu su ne kullu man wajabat alaika nafqatuhu duk wanda yake dole ne ka ciyar da shi ka'ida ce suka ce man wajabat alaika nafqatuhu fala yajuzu an tu'tihi zakataka duk wanda yake dole ne ka ciyar da shi to baya halatta ka bashi zakka a wata ibara suke cewa az-zakatu la tajuzu ala al-usuli wala ala al-furu'i zakka ba ta halatta ga ɗa ko uba ga ɗiya ko iyaye an gane ko an gane wannan nau'in na biyu nau'i na uku shine alghani mawadaci wannan su ne guda uku da baya halatta ka ba mi ka ba zakka ko akwai wanda zai gaya mana wani mana wanda ba wannan ba ku tuna muna akwai su duk wanda za ku kawo bai wuce karkashin wa'annan abun guda uku an gane ko wannan shine kenan jayyid kuma wannan sai nuna ashe zakka da huda ce ashe bai dace ma a ce mutum yana gogorin a bashi zakka na har in alajuwa ne ya hudda zakka bai baka ba an gane ku ka kasa shi a cikin zuciya an gane ku mu inda muna wannan da da tansiyon ta ta bige mu dan duk shekara ni dai abin da na kilga alazan da ke mini tambaya akan zakka Allah ɗaya san iyakar su amma kuma wallahi babu wanda ya taɓa ɗauko zakar ya kamini a gane ku kun ban taɓa bai hana kuma wata shekara in ya tambaye ne ba shi amsa babu wani abu babu wani abu wannan shine da asali zakar dauɗa ce kinan bai kamata a ce dan ba a baka ba ka sa kanka a cikin wani wani abin ga wannan shine akwai wallahi diya wanda ke gaba da alaji dan in yahuda zaka bai mi bai bashi wannan mutuwar zuciya ke sa wannan in ba mutuwar zuciya ba abinda aka ce ma dauda ce dan ba a baka ba zaka tayar da hankali wannan shine ken mala yace wa an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qala mashaitu ana wa usman ibn affan ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam nayi tahiya ni da usman dan affan zuwa wajen manzon Allah faƙulla sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah a ataita banil muttalibi min khumusi haibara ka ba banul muttalib suwaye banul muttalib su ne a da suna wanda al-muttalib ya aifa kusa abdul muttalib daban al-muttalib daban an gane da kyau ko abdul muttalib shi ɗa ne ga muttalib an gane ko kuma ba ɗa ba na cikinsa asali kamar ɗan ɗan uwan ma'aifinsa ne ɗan ɗan uwansa ne ana gane da kyau muttalib shi wan baban abdulmuttalib ne ko kuma kanansa idan bu manta ba a shekara biyu da suka wuce asira da muka fara ga azumi mun yi bayanin wannan ana ce masa abdulmuttalib ne don saboda lokacin da ya ɗauko sa daga madina ya kawo shi a makka yana zuwa sai mutane suka ce a abdu muttalib abdu muttalib bawan muttalib a muttalib ya so bawa to daga nan sai aka tsaida sami abdul muttalib an gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa malamai suna gani makruhi ne ka sa ɗanka abdul muttalib dan asali ba sunansa bane shi ma bawan wa muttalib muttalib kun ba sunan Allah bane kun babu wanda za a ce ma abdu kaza sai ya zamanto bayan abdun nan wa za a sakowa Allah za a sakowa babu abdu inyas kun san akwai abdu inyas abdu tijjani ko kuma me yake da suna me ake ce masa abdu abdu dai za ku ji ga sunan ga sunan to duka wannan kun kuskure ne shirka ne wannan domin ka ce bawan wani shi yasa ma a karar a hadisi manzo Allah ce la taqulu abdi abdi ko kana da bawa kaka ce mishi bawa na bawa na da suna na abd da kalima ta abd ana so a bar ma Allah ita kadai a bar ma Allah shi kadai ita kada ka ce abdi abdi a'a sai dai ka ce khadimi khadimi mai mini aiki mai mini hidima wannan shine kenan kai ban ma da hadisin mun shiga dogon bayani kenan yace mun tahini da Usman dan Affan zuwa ga manzo Allah fa kullu muka cewa sul ayat ataita banil muttalib min al khumus khaybara min khumus khaybara ka ba banul muttalib daga cikin khumusi na khaybara me khumusin khaybara shine dai cikin biyar na khaybar wa taraktana ka bar mu wa nahnu wa hum bi manzilatin wahida alhali mu da su a matsayi guda muke فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعلت إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد أي بنو المطلب ده بنو هاشم دو أبو قداني باب منشي أتكاني رواه البخاري بخاري لو تونا حديث وانا حديث أبن دي كنونا واشيني ده بنو المطلب ده بنو هاشم دكانين سو زكاة باتا مي باتا حالتا أكنسو تون ده دكانين سو دنجي قداني أنغاني ده كوكو شيني أبن ده وانا حديث يكرن تدمو الخمس shi haƙƙi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya hudda ma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mi a cikin fai'i in aka samu fai'i su an haramta musu zakka ko sai aka ba su damar in an samu fai'i to akwai wani kaso nasu na musamman nasu ne na su kadai marmakon zakkar da aka mi aka haramta musu a hadisi na gaba malaki cewa shine na karshe ko dan mu yi sauri shine na karshe mabima na karshe وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة manzo Allah ya tura wani mutum zuwa ya amso sadaka min bani makhzum daga cikin kabilar banu makhzum fa qala li abi rafi'in sai ce ma abi rafi' isbah ishabni karake ni muje fa innaka tusibu minha domin kai zaka samu zaka same ta ma'ana zaka samu wani kaso in an raba zaka samu wani kaso faƙala la sai ce a'a hatta atiyan nabiya sallallahu alaihi wasallam fa as'alahu har sai na je wajen manzo Allah na tambaye sa in ya halatta in je fa atahu sai ya zo masa fa sa'alahu sai tambaye sa faqala sai ce maulal qaumi min anfusihim maulan mutane ai daga cikin su ne daga kawunan su yake wa innaha la tahillu lana sadaqa kuma ai mu sadaka ba ta halatta a gare mu an gane ko abu rafi ɗaya ne daga cikin muta bayin da manzan Allah ya ‘yantar idan ka ‘yantar da bawa ya zamanto mi ya zamanto maulanka kana iya ma ka ci mi ka ci gadonsa an gane ko to shi ne manzan Allah ya ce maulan mutane daga cikinsu ne kenan duk abin da baya halatta ga wannan mutanen to kai ma maulansu baya halatta gare ka tun da kai abu rafi maulanmu ne an gane ko mu kuma zakka ba ta halatta gare mu kenan kai ma ba ta halatta mi a gare ka an gane ko sai manzo Allah ya hana su tahiya wannan a wannan zamanin babu babu maulanci ko ba dai na ƙarya ba a wajen sarakan gargajiya ko ana samun wannan malai ce wa an salim ibn abdullahi bin umar an abihi radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti umar ibn al-khattab lalle manzo Allah ya kasance yana ba umar dan khattab al-ata'a kyauta fayakulu sai ya ce a'atihi afqara minni ka ba wanda ya hini talauci ita an gane ko manzo Allah zai bashi kyauta sai ce a manzo Allah ka ba ka ba wanda ya hini talauci ni bani da bukata fayakulu sai manzo Allah ya ce khudhu fatamawwalhu dauka kai amfani da shi au tasaddaq bihi ko kuma kai sadaka da shi karba kai amfani da shi ko kai sadaka da shi wa ma ja'aka duk abunda ya zo maka min hadal mal daga wannan dukiyar wa anta ghairu mushrifin alhali kai baka nuna kanka ba wala sa'il kun baka roƙa ba fa khudhu to ka karbe sa wa mala duk abin da ba wannan ba fala tutbi'uhu nafsaka to kada ka bi rayuwarka a kansa wannan hadisin ka'ida ce nuna muna ba an hana ka roƙo ba ko to an halatta maka in dukiya ta zo maka in kyauta ta zo maka ka karba ba tare da wani abu ba manzo Allah ne ke ba Umar kyauta sai Umar ce a manzo Allah ni ai mawadaci ne a ba wanda yin talauci manzo Allah ce a karba karba ka je kai sadaka da shi in kai ba in kai baka ma bukata duk wanda ya maka kyauta in dai baka nuna kana so ba kun baka zo ka tara hannu ba to ka amsa an gane da kyau ko wannan shine kenan bar roƙa ba an zo an bani sai in amsa in sa aljihu in bani bukata sai in yi kyauta an gane da kyau ko wannan shine kenan hausa ke cewa raba mugu da makahi da makami ibada ne ko wannan shine kenan wani dan siyasa ya zo ya kunduma maka kuɗi sai ka amshi abinka ko da yake akwai wanda ba sa amsa ko to wannan kusan kowa da ra'ayin shi sai in dai da yake akwai wata shubha da kake tsoron za ta iya mi za ta iya biyowa baya ko to a wani lokacin sai ka mayar mishi da kuɗin shi amma in ba shi ba ka zo ka dunkuna mini kuɗi ai sai amshi abuna an gane da kyau ko wannan shine musulunci ya baka dama ka amshi abinka in dai baka roƙa ba to ka isa barka nan muka zo ƙarshen wannan babe ya kwa masu girma wannan hadisin hadisan gaba ɗaya da muka karanta suna karantar da mu akan mi akan mu dogara da kawunan mu kada mu zamna a yaushe sai an ba mu kada kun mu kasance masu tambaya masu roƙo wannan zai jawo muna kaskanci ga idan mutane ya zo a asar abu zar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin idza amiltu bihi ahabbani nas ga ya mini abin da in ne mutane za su so min duk da hadisin wasu malamai suna suna da ifantar da shi amma sun ingantar da shi yace izhad fi ma inda nasi yuhibbuka nas ka nisanci abin da ke ga mutane mutane za su mi mutane za su soka wannan shine kenan izzar mutum tana a cikin kamun kansa Allah ka ba mu abin da za mu kame kawunan mu da shi kenan nan muka zo ƙarshe insha Allah muna sanarwar sati na sama babu karatu dalilin balaguro da ya kama ni kenan sai sati na sama insha Allah kenan wannan satin mai zuwa babu karatu muna fatan Allah ya nuna muna satin na sama inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله